الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna biyu ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkawa'idul fiqhiyya li fahmin nusus shar'iyya littafi ne na babban malami Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 24 a cikin sharhi da muke bibiya na wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta baiti na 34 kadhaka man وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا wannan ka'idar ita ce ka'idar da malam ya mana sharhinta cewa kalman man da kalman ma waɗannan kalmomi guda biyu dukkaninsu suna fa'idantar da umumi kamar yadda mun ba da misalai a cikin alkur'ani na inda man take zuwa wanda take fa'idantar da umumi da kuma inda ma take zuwa mun karanta ayoyi da yawa kamar irin su lillahi man fis samawati wa man fil ard ko irin su man amila salihan kaga man amila salihan min dhakar na untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba irin su wali man khafa maqama rabbih jannatan har dai zuwa wayanda muka karanta mun karanta ayoyi da yawa sannan mun bada misalin su ma ayoyin da suka zo da lafazin ko kalmar ma kamar lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ma tahmilu min untha wa la tadawu illa bi ilmi wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما يعظب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير وأن دكا آيوين دسكا زودا كلمر ما داكا زامو شغا بيتنا تلاتين دا دبير أتكون وانا لتابي قال المؤلف رحمه الله تعالى ya ce wa mithluhul mufradu id yudafu fafham huditar rushda ma yudafu wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami' kullu ash-shuruti wal mawani' tartafi' wa mithluhu al-mufrad haka ma suna mufradi id yudafu lokacin da ya aka idafa dinsa suna mufuradi id yudafu lokacin da aka yi idafa ɗinsa ma'ana aka jingina shi to shi ma fafham ka fahimci wannan yana cikin alfazul umum yana cikin lafuzzan da in suka zo to suna fa'idantar da umumi ma'ana suna fa'idantar da gamewa fafham ka fahimci wannan huditar rushda Allah ta'ala ya shiryar da kai ta farkin shiriya ma yudafu game da dukan abinda wato za a raba ko a jingina wala yatimul hukumu yace hukunci baya cika hatta tajtami'u kullu shurudi har sai ya tattare dukkan sharuɗa wal mawani'u tartafi kuma sai an samu irtifa'ul mawani ma'ana dukkan abubuwan da za su hana tabbatar hukuncin sai ya zama babu su kenan duk wani hukunci yana zamantowa ya cika ne idan sharuɗan wannan hukunci suka kammala sannan abubuwan da za su kore wannan sharuɗa ɗin suka zama babu su ko abubuwan da za su hana hukuncin ya tabbata ya zamto babu su to wannan wannan baituka guda biyu sun zo da ƙa'idoji guda biyu baitin farko shine ya'ani abinda malam yake nufi da baitin farko yace annal mufradal mudaf wato suna wanda ya zo mufradi al mudaf kuma wanda aka yi idafa dinsa wato wayannan ka'idojin da muke karanta na ƙarshen za ga wato suna da ɗan sarkakiya dalili in ba ɗaliban ilimi sosai ba su za su fi gane abinda malam yake faɗa domin wasu kalmomin ba ka da fassara su da hausa an gane ko ga yanzu annal mufrada shi wato mufradi suna wanda yake mufradi mudafu wanda yake an yi almudafu wanda ake yake an yi idafa dinsa idafa shine raba abu kamar yanzu in ka ce baitullahi wannan kaga shi ɗakin ka jingina shi zuwa ga Allah an gane ko naqatullahi yanzu ita wannan taguwar an yi idafa dinta ka ce taguwar Allah to yanzu ka jingina taguwar zuwa ga Allah to wannan shi ake kira al-mudaf to sai yake cewa idan suna mufradi aka yi idafa dinsa to shi ma yana daga cikin a matsayinka na ɗalibin ilimi yana cikin lafuzzan da suke ake wato gane cewa wannan sunan da aka yi idafa ɗinsa to ya game dukkan jinsinsa ya ummu umumal jam'i yana gamewa irin gamewa ta jam'i ko da yake suna ne kila za ka gan shi guda ɗaya amma an ka kiyaye wannan ka'ida duk lokacin da kaga shi sunan guda ɗaya ne amma an jingina shi an raba shi in ya zo idafa to yana fa'idantar da duk wani ilahirin wannan suna ko jinsinsa yana shiga cikin wannan hukunci wa yastaghriqu jami'al ma'ana kuma ya nutsar ya shigar da dukkan ma'anonin wannan suna din zai ba mu misali da zaka iya fahimta bil misal bil mithal yattadihu al maqal wato in aka buga ba misali abin da ake kokarin gaya ma sai kaga ka fi fahimtar sa ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa amma bi ni'imati rabbika kalmar ni'ima kaga suna ne mufradi ni'imatun kaga ni'ima guda ɗaya kenan sai kuma aka ce rabbika yanzu kaga an jingina ni'imar zuwa ga rabbika ubangijinka to yanzu ya shafi kowace irin ni'ima wa amma bi ni'imati rabbika karka ce amma game da ni'imar ubangijinka fa haddith kazantar sai dai ka ce wa amma bi ni'imati rabbika amma game da ni'imomin ubangijinka kazantar an gane ko tare da cewa kalmar ni'imatu din guda ɗaya ce amma kuma an yi idafa ɗinta zuwa ga rabbika to tunda an yi idafar shi ita ni'ima ɗin zuwa ga rabbika to tana fa'idantar da dukkan ilahirin ni'ima kowace iri ce, ni'imar nan ta duniya ce, ni'imar kuɗi, ni'imar mulki, ni'imar ‘ya'ya, ni'imar shiriya, ni'imar ainihin wato samun aiki, ni'imar fasaha, ni'imar iyaye, ni'imar biyayya, ni'imar kirki, ni'imar duk wa'yannan suna cikin ni'imomi. ko ni'imar imani ni'imar sunna kaga duk wannan ni'imomi ne ko ni'imar bin Allah subhanahu wataala ni'imar gaskiya ni'imar amana duk wayannan dukkanin su kaga ni'imomi ne to yanzu duk in aka cewa amma bi ni'mati rabbika to kaga dukkan ni'imomi sun shiga cikin nan amma game da ni'imomin ubangijinka wa in ta'uddu ni'matallahi kuma la tuhsuha kamar yadda zamu karanta aya ta gaba amma ka'idar da nake so a gane shine an jingina kalmar ni'ima zuwa ga rabbika yanzu kaga in ka koma baitin ka wa mithluhul mufradu id yudafu yanzu kaga ni'imatu shine al-mufradu din sannan id yudafu lokacin da shi sunan na ni'ima aka raba shi aka jingina shi to yanzu kaga ni'imatu rabbika yanzu kaga ga ni'ima ga rabbika an jingina ni'ima zuwa ga rabbika yanzu ka'idan mu ta fito suratul duha aya ta 11 wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ta'ala ce idan ta'uddu kuka kididdige ko kuka ce za ku kirge ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya lissafe su ba dan ni'imomin Allah suna da yawa an gane ko kaga nan ma wa in ta'uddu sai aka ce ni'matallahi kaga an jingina ni'ima zuwa ga Allah an gane ko kaga wannan shi ma an samu al-mufradu al-mudaf gashi suna ne mufradi kuma an yi idafa dinsa an jingina shi an raba shi zuwa ga Allah suratu ibrahim aya ta 34 to kaga waɗannan kalmomi na ni'ima ni'ima ya ummu kulla ni'imatin wannan ya kunshi dukkan wata ni'ima diniyatin aw dunyawiyatin wannan ni'imar ni'ima ce ta addini ni'ima ce ta lahira ko kuma ni'ima ce ta duniya da Allah ya ce wa amma bi ni'imati rabbika amma idan ubangijinka yayi maka ni'ima to karka boye karka yi gum fa hadith nuna Allah ta'ala yayi maka ni'ima at-tahaddathu bi ni'matillahi shukrun an fahimta ka nuna Allah ta'ala ya ni'imta ka to wannan shi ma wani nau'i ne na godiya amma ka yi shiga burtu Allah ya baka arziki ko ya baka abin nan a kasa ganewa da kai da wanda ba shi da wannan ni'imar duk ba ku da bambanci wannan kamar yana cikin butulci wa ni'imar Allah ta'ala to shine sai Allah ta'ala ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan ni'imar ta duniya ko duniya ta a ni'ima ta lahira wa qawluhu zai sake ba mu wani wani misali sai ce da faɗin Allah ta'ala ya ibadi kamar yadda ya zo cikin suratul ankabut aya ta hamsin da shida da kuma azumar aya ta hamsin da uku wa huwa kathirun kalmar ya ibadi kalma ce da ta zo da yawa fil qur'an a cikin alqur'ani was sunnati da sunna to kaga nan ma yadkhulu fihi jami'ul ibad dukkan al ibad bayi sun shiga cikin wannan domin an jingina kalmar ibad din zuwa ga di wato zuwa ga Allah madaukaki ya ibadi kaga shi ma an samu idafa ga sunan ya zo mufrad gashi kuma an yi idafa dinsa zuwa ga Allah ta'ala tunda ya ce ya ibadi ya ku bayina to yanzu kalmar bayi da aka faɗa kuma na wannan ita ce idafa ɗin an gane ko to wannan ya ƙunshi dukkan wasu bayi na Allah maɗaukakin sarki wa ƙauluhu da faɗinsa subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga ubangijin da ya yi isra'i da bawansa kaga kalmar abdu sannan sai aka jingina ta zuwa ga he wato kaga bi abdihi ga abdu al-mufrad he al-mudaf kaga ka'idar mu ta sake fitowa suratul isra'i aya ta daya da kuma tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi albarka wato tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi wato albarka ta yawaita ga Ubangijin da ya saukar da Alƙur'ani ga bawansa, kalmar abdihi ɗin kamar can bi abdihi nan ma abdihi. Alfurƙan aya ta ɗaya, isharatun ila ƙiyamihi bi jami'i wa za'ifil ubudiyya. Wannan yana nuna maka kalmar ibad da aka ce bi abdihi abd aka kuma yi idafa ɗinsa, ishara ce, ‘yan manuniya ce ila ƙiyamihi zuwa ga tsayuwar wannan bawa ɗin. bi jami'i wa za'ifil ubudiyya wato ga dukkan abin da ya shafi aikace-aikace na bautar Allah madaukakin sarki dukkan ilahirin bauta da Allah ake yi wa Allah madaukakin sarki to wannan bawan ya tsayo wajen yin wannan bauta din shi yasa sai aka yi idafar shi bawan zuwa ga ubangiji na fata gane wannan duk shine dai fashin bakin baiti na talatin da biyar wa mithluhu al-mufrad id yudafu musamman dalibai da suke da ido ko suka fara yin ido insha Allah za su kiyaye wannan ka'ida din cewa duk lokacin da aka samu suna mufrad sannan aka yi idafa dinsa to yufidul umuma kaman yanda man da ma tufidu tufidanil umum to haka ma al mufradu al mudafu shi ma yufidul umum an gane ko to sai baiti na 36 inda malai yake cewa wala yatimul hukumu wai hukunci baya zama cikakke hatta tajtami'u hatta tajtami'a haka zai zama hatta tajtami'a har sai shi wato darura ce shi'riya yasa aka yi wannan daurin aka ce hatta tajtami' amma a ka'ida hatta tajtami'a wato hukunci baya zamantowa cikakken hukunci hatta tajtami'a kullu shurudi har sai dukkan sharuɗa sun taru ko sun haɗu walmawani'u sannan abubuwan da za su hana hukuncin ya yi aiki tartafi su kuma an ɗauke su babu su to wannan ka'idar ita ma mawa karanta sharhin za ta fito sosai za a gane ta shi sa malai ce haza asulun kabirun wannan wani asali ne babba wa ƙa'idatun azimatun kuma wata ƙa'ida ce babba hadha aslun kabirun wa qa'idatun azima mala yace wannan wani asali ne babba kuma qa'ida ce mai girma ya hasulu bihi liman haqqaqaha naf'un azimun wato akwai amfani mai yawa ga duk wanda wato ya hasulu wato ga duk wanda wannan qa'idar ta tabbata a kansa an gane ko wa yaftahu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqa wannan ƙa'idar idan ɗalibi ya gane ta za ta buɗe masa ƙofa daga cikin ƙofofin fahimtar nassosin alƙur'ani ko na sunna almutsulaka waɗanda ba a yi musu ƙaidi ba allati talama ka tsura fi halittirabu walishtiba wanda wato an daɗe ana samun yawaitar wato raurawa da kuma rikirkicewa a cikin irin waɗannan a wato a ƙarƙashin irin wannan ƙa'ida ɗin an gane ko wa ma'ana hadal aslu ma'anar wannan asalin annal ahkama la tatimmu wala yatarattabu alaiha muqtadaha wal hukmul mu'allaqu biha hatta tatimma shurutuha wa tantafi mawa wa tantafi mawani'uha malai yake cewa wannan ƙa'ida asali ne wanda yake nuna cewa hukunce-hukunce latatinmu ba za su cika ba, wala ya tarattabu alaiha maƙutabaha, sannan abin da aka hukunta akan waɗannan hukunce-hukunce ba za su zamto sun tabbata ba, wal hukumul mu'allaqu biha da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wannan hukuncin shi ma duk ba za su zamto sun yi aiki ba, hatta ta timma shuruɗuha har sai sharuɗa na wannan hukunci sun cika. watan tafi mawani'uha kuma abubuwan da za su hana hukuncin ya zamto ya yi aiki su kuma sun koru wannan ka'idar hanyar zira san bata fito ba sai ya ba mu misali tukun wa amma idza udimati shurutu amma idan aka rasa sharuɗa aw wujidati shurutu ko kuma an samu sharuɗan sun cika walakin qama mani'un sai dai wani abu da zai hana hukuncin yayi aiki shi kuma ya zo lam yatim lam yatimmil hukumu to hukuncin ba zai cika ba wa lam yatarattab alaihi maqtadahu kuma abinda aka hukunta akan wannan hukunci ba zai zamto yayi aiki ba li adami wujudi sharti saboda rashin samuwar sharadi aw li wujudil mani'i ko saboda samuwar mani'i fafham hadha al mawdi' ka fahimci wannan wato mawdu'in ka fahimci wannan wurin to misalin shine zai fito da wannan ka'ida din sai ce wal numathil li hadha al-asli zamu bada misalin wannan ka'ida din bi misalin da misalai yastadillu biha al-labib wanda dalibi mai kwazo wato zai iya yin hujja ya kafa hujja da su alama wara'ahu akan ka'ida da ta zo karkashin su ko akan dukkan abin da ya zo karkashin wannan ka'ida din fa naqulu sai mu ce inna tauhida ai shi tauhidi muthmirun yana haifar da likulli khairin yana haifar da duk wani alkhairi fi duniya wal akhira a duniya da lahira wadafi'un sannan shi tauhidi mai tunkuɗewa ne likulli sharrin wato ga dukkan wani sharri fihi ma a cikin duniya da lahira haka ne ko tauhidi yana haifar da dukkan alherin duniya da lahira sannan kishiyar tauhidi ko kuma yana tunkuɗe dukkan wani sharri a cikin duniya da lahira walakin sai dai la tahsulu hadhihi al-umuru waɗannan al'amuran ba za su samu ba alherin duniya da lahira da ke cikin tauhidi ko sharrin da tauhidi ke tunkuɗe wa mutum a duniya da lahira to ba za su samu ba illa bijtima'i shuruɗihi sai fa idan sharaɗan tauhidin sun haɗu an gane ko wantifa yake cewa illa bijtima'i shuruɗihi sai da wato haɗuwar sharuɗan wantifa'i mawani'ihi kuma sai an samu koruwar mani'i abinda zai hana ainihin wato sharuɗa ko abinda zai hana tauhidi ya zama cikakke fa amma shuruɗuhu amma sharaɗan tauhidi ya zamto tauhidi ko kuma sharaɗan kafin tauhidi ya tattara ma alherin duniya da lahira ya tunkuɗe maka sharrin duniya da lahira to akwai sharuɗa sharuɗan tauhidi ya zama yayi maka wancan aikin fahiya alal qalbi wal lisani wal jawarih waɗannan sharuɗan akwai waɗanda suke a zuciya akwai waɗanda suke a harshe akwai na gabbai amma alladhi alal lisan amma sharaɗin da ke kan harshe fahuwan nuɗuku bit tauhidi shine furta kalmar tauhidi din wa jami'i aqwalil khairi dukkan wasu maganganu na alheri mutammimatin lahu masu cika wannan kalma ce na tauhidi domin duk wani abu na alkhairi da zaka faɗa in babu tauhidi a ciki to ya zamanto ainihin wato fanko kenan da haka inda tauhidi to dukkan wata magana mai kyau dukkan wani abu da zaka faɗa na alkhairi sai zamto shi ma mai ƙara cika maka wannan tauhidin ne wa amma allazi alal qalbi sai malai yace amma wato abin sharadin da ke kan zuciya game da tauhidi fa hiya iqraruhu shine zuciya ta tabbatar da tauhidin wa tasdiquhu ta gaskata da tauhidin wa mahabbatuhu litauhidi kuma zuciya ta zamto tana kaunar tauhidi wa ahlihi da kuma masu tauhidi wa buguduhu lishirki kuma zuciya ta zamto tana kin ma'abota wato masu shirka wa ahlihi da ma'abota shirka wa ma'rifatul qalbi kuma zuciya ta zamto tana ta san li ma'anahu ma'anar tauhidin wa yaqinuhu bihi da kuma sakankancewar ita zuciyar da shi tauhidin wa amma alladhi alal jawarih amma abin da ke kan gabbai fin qiyadi halil amali shine gaɓoɓin su zamto sun sun miƙa wuya domin yin aiki bi tauhidi da wannan tauhidin wa amalihi da ayyukan shi tauhidin az-zahiratu wal batina wato na fili da na boye hadhihi shurudu waɗannan sune sharadan kenan tauhidi ba zai zama tauhidi ba sai mutum ya furta a baki sai ya kudirce shi a zuci sai gaɓoɓinsa sun yi aiki da shi dan mutum ya yi ta kalmar shahada la ilaha illallah la ilaha illallah a baki amma zuciyarsa ba ta yarda da wannan kalmar ba ya yi tauhidi kenan sharaɗin tauhidi ya zama cikakken tauhidi sai ya zamto wannan kalma ta la ilaha illallah asalinta daga zuciya take sannan ko da mutum ya kudurta la ilaha illallah a zuciyarsa ya furta da baki amma baya sallah baya azumi baya dukkan shika-shikan musulunci anya tauhidinsa na gaske ne domin inda tauhidinsa ingantacce cikakken tauhidi ne kamar yadda zuciyarsa ta kudurce bakinsa ya furta ya kamata gaɓoɓinsa a dinga ganin aikin tauhidi a kansu yanzu kenan tauhidi ba zai zama tauhidi ba ta Allah ba zai zama ta Allah ba sai ya zamto an samu sharuɗa guda nawa guda uku ƙudurci ƙuduri a zuci furuci a baki da kuma aiki da gaɓoɓi to waɗannan an samu shurut kenan in an samu waɗannan shurut ɗin to sai zamanto tauhidi ya cika mafhum wa amma anwa'u amma game da nau'o'in tauhidi wa mufsidatuhu da abubuwan da suke gurbata shi su lalata shi fa hiya ziddu hadhihi shurut sune kishiyoyin waɗannan sharuɗan da aka faɗa guda uku aw ziddu ba'dha ko kuma kishiyar wasu daga cikin su wa jima'ul mawani'i annaha wato sannan kuma jima'ul mawani'i ko da mutum ya kudurce tauhidin a zuciyarsa ya furta shi da baki gaɓoɓinsa suna aiki da wannan tauhidin to kar kuma a samu wani mani'i fa kar a samu mutum ga, ga ya kudurce a zuci ga yana furci yana furci da baki gaɓoɓinsa suna aiki kuma a gefe guda a ganshi yana shirka wannan shirka kaga mani'i ce ta hana tauhidi ya zama cikakke na fata an gane in an samu shurut sai kuma a samu mawane ya zamto babu mawane sannan kuma gashi an samu ainihin wato a cikar shurut din sharadan sai malaki cewa jima'ul mawani'i a abin da ya shafi tauhidi kuwa abin da zai tattare mawani din gaba daya annaha imma shirkun wa imma bid'atun wa imma ma'asiyatun wayannan duk ko dai kaga sun wato sun warware tauhidin duka ko kuma sun yi wa tauhidin gibi shine imma dai shirka kaga shirka tana shigowa ta ta ta ta, ta ainihin wato bata wa mutum tauhidinsa wa imma bid'atun ko kuma bid'a ita ma bid'ar akwai mukaffira akwai kuma gairu mukaffira idan ba mai kafurta ba ce to akalla ta yi wa mutum illa a tauhidinsa wa imma ma'asiya ko kuma ya zamto saban Allah imma ma'asiyatun ko saban Allah fa shirku naw'ani malai ce shirka nau'i biyu ce akbarun wa asgar akwai shirka babba akwai karama fa shirkul akbar wato babbar shirka yamna'uhu tana hana shi tauhidin kaga mani'i ce ga tauhidi ba yanda za a yi mutum ga tauhidi ga shirka ba sa haduwa guri guda in akwai shirka to ta zama mani'i na samuwar mai tauhidi wa yubdiluhu bil kulliya kuma ita shirka babba tana bata tauhidin in ma akwai shi to ta shigo to tana bata tauhidin ne ga baki ɗayansa wa shirkul asgaru ita kuma shirka karama wal bid'atu da bid'a wa sa'irul ma'asi da sauran nau'o'in sabo to naqisuhu suna rage shi tauhidin suna tauye shi bi hasabiha gwargwadan su wala tuziluhu bil kulliya amma ba sa kawar da shi tauhidin ga baki daya fa idza fahimta hadha idan ka fahimci wannan fahimtan nususan latifiha to zaka fahimci nassosi wanda a cikin su aka ce man ata bit tauhidi duk wanda ranar tashin alkiyama ya zo da tauhidi hasala lahu kaza zai samu kaza wanda fa anhu kaza kuma kaza ya tunkudu ya turu daga gare shi wato zai samu kaza kuma za a tunkuɗe masa kaza innahu laysa mujarrada qaulin ashe ba iya faɗin tauhidin a baki ake nufi ba kaga kenan in ka in ka dauka iya faɗin tauhidi a baki kawai ake nufi to kaga sharuɗan tauhidin basu cika ba domin akwai kuduri na zuci banda na bakin kuma akwai aiki na gabobi da haka duk lokacin da kaji an ce wanda ya aikata ya zo da tauhidi ranar tashin alkiyama Allah zai masa kaza to ana nufin wanda ya zo da tauhidin da ya cika sharuɗa guda uku ya kudurce shi a zuci ya furta da baki gabobinsa sun yi aiki da shi na fata kuna fahimta to irin wannan tauhidin da shi ake magana وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا او عمل كذا haka duk wani nassi da kaji a cikin sa an ce wan duk wanda yace kaza aw amila kaza ko ya aikata kaza innamal muradu bihi abinda ake nufi da shi alƙaulu tam wato magana cikakkiya wal amalu tam da kuma aiki cikakke ai mun karanta a cikin tariqus salihin mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yazo masallaci ranar juma'a ko yayi wanka ya sa turare ya zo da wuri bai tsallaka mutane ba yayi sallah raka'a biyu ya saurari hudu ba za a yi masa kaza ko to sai ya zo saboda ya makara bai wanka ba ya cika sharuɗa yanzu abin da aka faɗa na can zai same shi zai samu ko ko kuma ya yi wankan amma sai ya makara bai zo masallaci da wuri ba ya cika sharaɗi bai cika ba ko kuma ya yi wankan ya zo da wuri amma kuma ya yi surutu ko kuma bai yi nafila ba ko ya tsallaka kafaɗan mutane na fata an gane to shi sa duk nassin da kaji an ce wanda ya ce kaza yanzu kamar hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a bashi lada 100 za a kankare masa zunubai guda 100 ko sannan kuma babu wanda zai zo a wannan ranar da sama da abin da ya zo da shi sannan za ta zama masa kariya daga shedan sai mutum yayi guda 99 wancan abin da aka faɗa zai shiga ciki ku gane in aka ce sai sharaɗi ya cika za a yi hukunci ko za a karɓa abu to wannan shi malam yake nufi idan sharaɗi ya cika sannan sai an samu intifa'ul mawani yanzu da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai yayi ɗari cif kaga an samu sharuɗan dama sharaɗin ce aka yayi guda ɗari ina fata an gane to wannan shine malam yake gaya muka duk nassosin da suka zo da wanda ya ce kaza ko duk wanda ya aikata kaza to ana nufin wanda ya ce kaza ga baki ɗaya tun daga farkon abin da aka ce ya faɗa har zuwa ƙarshe wanda ya aikata kaza ana nufin wanda ya aikata abin tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe kamar yadda aka ce to yana da lada kaza ko yana da ainihin hukunci iri kaza wa huwa allazi jitama'at shuruduhu shine wanda sharuɗansa suka cika wanta fa'ad mawani'uhu kuma mawani mani'i kuma suka zamanto sun sun koru wa min a'zami shurudil a'mali kulliha yana daga cikin mafi girman sharuɗan ayyuka gaba ɗaya duk wani aiki sai ya cika waɗannan sharuɗan al ikhlasu wato yi dan Allah wa kaunuha ala sunnati kuma da kasantuwar shi aikin akan sunna na fata an gane yanzu sai mutum ya zo yayi aiki aikin da ya yi sunnar annabu ce zalla amma ba dan Allah ya ba zai samu lada sai kuma ya zo ga ikilasi amma kuma babu mutaba'a shi sa suka ce sharuɗan karɓar aiki guda biyu ne aikin ya zamanto da ikilasi sannan ya zamanto ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan sharuɗan guda biyu an samu ɗaya ba ɗaya ga wani tsantsar ahlus sunna amma kuma mai riya baya yi dan Allah ga wani shi kuma cikakken dan bid'a amma kuma ga aikin amma ba sunna a cikin aikin nasa na fata gane to kaga abubuwa ne guda biyu da haka in mutum yana so aikin sa ya zama karbabbe to sai an samu ainihin wato sharadi na me ikhlasi sai an samu sharadi na me mutaba'a to yanzu aka samu menene zai zama mani'i mani'i a cikin wannan aikin shine ya zamanto riya ta shigo ciki an samu mani'i yanzu me zai hana aikin ya zama karbabbe na'am riya ko kuma sai ya zamto an samu bid'a ta shigo cikin aikin yanzu bid'a ta zama mani'i na rashin karbar aikin Allah ya sa ana ganewa zai yiwu ƙasa-ƙasa za a fahimci ƙa'idar sosai in ya sake shigowa wajen ba da misali sai yake cewa wa kazalikal wudu'u yawa ga misalin da nake son muka zo ina jin za a fahimci abin da yake nufi da cikar sharuɗa da kuma koruwar mawane yake cewa haka alwala la yatimmu alwala in kai ta ba za ta zama cikakkiya ba illa bijtima'i shurudihi sai sharadan alwala sun cika wa furudihi da farillan alwala sun cika wantifa'i mawani'ihi kuma sai an samu koruwar mani'in ita alwala din me mani'in ta wahiya nawaqiduhu mutun yayi cikakkiyar alwala sai ya tusa alwala tana nan yanzu me hana ta eh mani'i aka samu me mani'in hutu na fata gane don haka kenan in an samu gashi ya yi alwalarsa duk sharuɗan ya kawo su sannan kuma bayan ya cika sharuɗan kuma hadda farillanta duk ya kawo amma kuma sai aka samu wani mani'i ya shigo mani'in shine ko ya yi bawali ko ya yi gayiɗi ko ya yi rihi to kaga yanzu wannan mani'i ne da ke hana ainihin wato tabbatar alwalarsa yanzu kenan wannan alwala ba ta da hukuncin alwala ba zai iya zuwa ya sallah da ita ba me yasa saboda an samu duk da sharuɗa sun cika kuma an samu mani wa kadhalika salatu haka sallah la tatimmu sallah ba ta cika hatta tujadu hatta tujada arkanuha har sai an samar da rukunanta wa shuruduha da sharadanta wa tantafi mubdilatuha sannan duk abin da ke bata sallar ya zamanto ya koru babu shi ina fata an gane kenan koda sharuɗan sun cika a rukunan sun cika farillanta sun cika to kuma wani abu yana shigowa cikin abubuwan da suke bata ta ya zama mani'i to yanzu sallar ba za ta zama karɓaɓɓiya ba saboda me duk da sharuɗa sun cika da rukunai amma an samu mani'i shine ka'idar malam in ba ku manta ba a baitin yake cewa wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu shurut aiki wato hukunci baya zamantowa ya zama cikakken hukunci har sai dukkan sharuɗa sun yi me sun cika sannan wal mawani tartafe sai an ya zamanto kuma babu wani mani'i yanzu kaga an yi alwala rukunanta sun ci an kawo rukunanta an kawo sharuɗanta sai mutum ya sai sallarsa ta zama karɓaɓɓiya amma da ya zamto ya ya ya zo yayi sallah da cikakkiyar rukunai da sharaɗanta amma kuma sai aka samu wani mani'i ya shigo cikin sallar cikin abubuwan da suke ɓata sallah misali sai ya magana da gangan yanzu duk da cikin waɗancan sharuɗan sallar za ta zamanto ba karɓaɓɓiya ba saboda me yanzu an samu wani mani'i da zai hana karbuwar sallar ya shigo shine yin magana da gangan ba da mantuwa ba mafhum wa kadha zakatu haka ma mas'alar take a zakka wa siyamu da azumi wal hajj da hajji wal umrati da umra wa sa'irul a'mal da sauran ayyuka la tatimmu ba sa cika illa bi wujudi shuruɗi sai an samu cikar sharuɗa wantifa'il mawani da kuma cikan da kuma koruwar mani'i yanzu in laifi ne sai mutum ya yi sata an gane abin da ya sata rubu dinar ne sannan ya ɗauke shi a cikin hirzi amma mahaukaci ne za a yanke ma hannu? na'am? me yasa ba za a yanke ma hannu ba ya fa cika sharuɗa ya ɗauki abin da kuma ya ɗauka ya kai rubu dinar sannan abin nan ya ɗauke shi a cikin hirzi sharuɗan a yanke hannu sun tabbata amma mahaukaci ne ba za a yanke ma hannu ba na'am me yasa na'am akwai mani igen me mani in ina fata an gane ga wannan yana cikin misalan duk yana cikin wannan da haka dukkan hukunci ana tsayar ko da haddi ne za a tsayar wa mutum shi in ba mani ga mutum ya yi laifi dukkan sharuɗan a hukunta shi sun samu to kuma sai an samu irtifa'ul mawani da an samu mani'i ku za ku dinga ganin ga mutum ya yi laifin an kama shi da laifin amma an kyame hukunci eh kila akwai wani mani'i da ya hana ya masa hukunci saboda ka'idar a yi masa hukunci sai an samu cikar sharuɗa da kuma irtifa'ul mawani an fahimci wannan sai ke cewa wa kazalikal mirasu haka ma gado yanzu mutum yana da yaya sai ya mutu ‘ya'yansa maza da mata za su ci gado ko ba za su ci ba na'am to sai ya zamana cikin ‘ya'yan nan nasa cikin ‘ya'yansa akwai wanda shi ya haɗa baki aka kashe uban yana cikin magada asali ko baya ciki an tashi rabon gado da shi me ya hana sa shi a ciki na mani'i ne ya hana ko mutum ne ya mutu matarsa tana da ciki yanzu dan cikin yana cikin magada ko baya ciki sai ya fado ba rai me mani'in da zai hana a raba gado da shi fadowa da ya ba rai an gane ko duk da cewa akwai maganganun malamai amma akwai wata formula da ake karantawa aka ce waɗannan duk akwai mawane da zai suna cikin magada amma ba za a ba su gado ba su ne wajen mutum bakwai ish laka rizqun ish laka rizqun ish ainu din nan suka ce adamu listihlal shine wannan yaron da ana jiran a haife shi a ga namiji ne ko mace yan biyu ne ko dan daya a raba gado da su kawai yana faduwa sai fado ba rai an samu mani yanzu ba shi a ciki an gane shine ish shinun din kuma shakkun min al maut da dan da uban ne suka yi accident duk sai suka mutu aka rasa wayar ga wani mutuwa an samu mani inda zai hana uban ya ci gadan dan ko dan ya ci gadan uban me mani'in rashin shakkun min al maut an kasa gane waye ya riga wani mutuwa amma da ana zuwa aka tarar wannan yayi numfashin karshe shi ko ɗayan ba a same shi da rai ba to in uban ne aka samu yayi numfashin karshe to in an tashi raba gadan dan hadda uban shi kuma daga baya shi ma sai a raba nasa amma zuwa kawai aka zo aka tarar da su duk sun mutu dan ne ya riga uban ko uban ne ya riga dan duk ba a sani ba yanzu dan ba zai ci gadan uban ba uban ba zai ci gadan dan ba saboda an samu mani'i shine ashak an gane ko to haka sauran abubuwan duk gaba ɗaya ga su da haka wannan shine ka'idar da ake so ka kiyaye shi yasa an ka kiyaye ta ba za ka dinga tufka da warwara ba kuma ba za ka zamto kana shirme ba a cikin fahimtar nusus na alkur'ani ko nususu shari'a kaga sai malai yake cewa haka ma mas'alar gado la yarisu babu wanda zai ci gado illa shaksun sai mutumin da kama bihe shuruɗul irsi sharuɗan gado duk ya cika su wa huwa sababuhu shine sabab wa huwa sababuhu shine sababin gadan ya zamto ya cika sharuɗan da zai wato sabubban da zai sa ya samu gadan dama dai sabubban shine ko dai nasaba ko auratayya ko wala'a wayannan sune sabubban da suke saka ci gadan mutum za ka iya cin gadon mutum saboda nasaba dangantaka za ka iya cin gadon mutum saboda auratayya kamar mata da miji za a iya samun cin gado ya shigo ciki ba ta hanyar nasaba ba ba ta hanyar auratayya ba sai ta hanyar ainihin wato alwala shine bawanka da ka yanta shi ba ka da magada zai iya cin gadonka shine alwala kaga wannan sune asbab din to an samu sababi kai kana da dangantaka da mamaci ko kuma dangantakan nan ko ta nasaba ko ta auratayya ko kuma ta wala'a wantafa anhu mani'uhu sannan dukkan abin da zai hana ka ci gadan babu shi an babu wani mani'i da zai hana ka ci gadan ko da kana cikin magadan sai kuma ya zamto babu mani'in da zai hana ka ci gadan shi kenan sai a raba gado da kai wa kadhalika nikahu haka ma aure sai an samu cikar sharuɗan sa yanzu misali mutum ya bayar da sadaki ga wali ga shaida ga siga ga mata ga miji sharuɗan aure sun cika? na'am amma mahaukaci ne za a ɗaura auren? na'am ko ga, ga sadaki ga wali ga shaidu ga siga ga mata ga miji da aka bincika sai a gashe kanwarsa ce osu ɗaya ubansu ɗaya za a ɗaura auren? sharuɗa sun cika ba na'am ba za a daura ba sharuɗa me babu a cikin sharaɗin na'am a'a a cikin sharuɗa me bai zo ba komai ya zo to me zai hana aura masa ita mani'i ina fata an gane kun gane ka'idar ke an gane ko saboda haka cikar sharuɗan ba su bane suke tabbatar da hukunci sai an samu irtifa'ul mawani an gane ko saboda ka abubuwa ne guda biyu a samu ainihin wato cikar sharuɗa a samu kuma irtifa'ul mawani shine ma yace wa kadhalikan nikahu wasairul uqudi da sauran duk ainihin wato ƙulla wata mu'amala shine al uqud yanzu misali a kasuwanci an samu mai siye an samu mai siyarwa an samu abin da za a siyar an gane an sami yarjejeniya amma shi wanda zai siyar din kayan ba nasa bane ga me siye ga me siyarwa ga abun siye ga kuɗi ga kuma yarjejeniya tsakanin me siye da me siyar duk an kulla ciniki ciniki yayi ko bai ba sai da aka kulla ciniki sai a gashe kayan wani ya siyar ba nasa bane ciniki yayi aiko na'am ciniki yayi sharuɗa sun cika ba na'am to yanzu bari bari mu dan baddala kayansa ne ba mani iko kayansa ne ga kayan ga kuma ainihin wato a a, ga mai siye ga mai siyarwa ga farashin amma ba a san abin da za a siyar ba mani'i aka rasa a nan ko sharaɗi na'am sharaɗi aka rasa ko tunda sharaɗin saye da sayarwa sai an ga abin da za a siya yanzu kawai kuka zo kai ta ciniki ba a san me ake ciniki a kai ba bai ulgarar kenan ko to yanzu kaga kowanne a cikinsu yana iya hana ciniki ko dai a rasa sharaɗi ko a rasa mani'i duk kowanne in ya shigo ciki to wannan cinikin zai zama to babu shi an fahimci wannan ka'idar laha shurudun auratayya da sauran kulle yarjejeniya da mu'amaloli suna da sharuɗa wa mawani'un sannan suna da abubuwan da ke hana tabbata su qad fussilat an yi bayanin waɗannan fi kutubil ahkam cikin littattafan hukunce-hukunce irin na fiqihu wal yakun hadhal aslu wannan asalin ya kasance ala balika yana nan a cikin kwakwalwarka ka rike wannan ka'idar wa hakimhu ka hukunta wannan ka'idar fi kulli daƙiƙin cikin dukkan wani abu ɗan ƙarami wa jalilin da babba kaga waliddu'a shurudun wa mawani'un ita kanta addu'a da kake kallo tana da sharuɗa tana da mawani an gane ko me ya sharaɗan addu'a na'am ikhlasi na'am mutaba eh me kuma yanzu mu dauki hadisi na goma hadisin abi huraira eh ko thumma zakara rajula ko yudilu safara ash'atha agbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab duk ba ya cika sharuɗa ba me ya hana amsa addu'arsa mani'i ne me mani'in wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram wannan shine mawani din da suka hana amsa me to kaga kenan ita ma addu'a tana da sharuɗa tana da kuma mawani an gane sai ce walil mahabbati ita kanta soyayya wal huquqi da haƙoƙi wal raja da ƙauna wat tauba da tuba shuruɗin waɗannan duk suna sharuɗa wa shuruɗin taubati ko annadamu alama ko wani yato Allah ya uda ila wa an yatu rukal ma'asiyata ko in kuma haƙƙin tsakaninsa da wani ne wa raddul mazalim wayannan su ne sharaɗan ainihin wato tuba ko yawa wallahu almusta'an Allah ya taimake mu alal qiyam bi shuruɗil a'mal akan tsayuwa wato tsayuwa da ka wato tsayar da sharuɗan ayyuka wa dab'i mawani'iha da kuma tunkuɗe abubuwan da za su hana karɓuwar su ayyuka ɗin innahu ni'mal maula lalle hakika shi ubangiji ni'mal maula madalla da majibincin al'amura wa ni'man nasir kuma madalla da annasiru mai taimako shine Allah wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal wacan ka'idar ina ganin duk da farko farkon ta dan sassarke amma karshe ta warware ko yawa da haka sharuɗa da kuma me almawane to baiti na 37 mala yace wa man ata bima alaihi min amal duk wanda yazo da abin da ya wajaba akan sa na aiki faƙadista haƙa ko ƙadista haƙa ya cancanci malahu alal amal irin abin da duk wanda ya wannan aikin ake bashi ma'ana duk wanda ya zo da aikin da aka ɗora masa to ya cancanci lada na dukkan wanda ya yi irin wannan aiki wa yuf'alu al-ba'd min al-ma'muri in shakka fi'lu sa'ir al-ma'muri wannan na san da wuya baitin ya iya shiga kafin lokaci bari mu karanta na farko da muka karanta yace wa hadhihi qa'idatun sharifatun kathiratul fawaid yace wannan qa'idar ita ma qa'ida ce wadda take to lokacin yayi dai saura minti biyu to da ya mu iya shigar da ita kila kila za mu yi sai mun yi gaggawa ko to sai mu tashi kan wannan ka'ida din wa man ata bima alaihi min amal din sai ya zama shine matashin karatun mu insha Allah Eh, abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik